manzuma ta ibn shakir a wannan karatun balaga ne yana da matukar muhimmanci بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودا سبت الله تعالى ودي بامي إيكم هدواء ونن أجينام مؤسسة المنار لأكبة المنان للتعبد للعلم والتعبد والإخلاص دم fara daura da zami ta mako daya ga ɗaliban wannan aji ta yadda muke so mu sauke littattafan nan guda uku musallasu qutrub da kuma manzumatu ibn shagina fi ilmi al-balagha da kuma kitabul bulgha fil farqi bayna al-mudhakkar wal mu'annas cikin kwana biyar da izinin Allah subhanahu wataala mun kare karanta manzuma ta qutrub za mu shiga manzuma ta ibnu shakina Allah madaukakin sarki ya masa rahama cikakken sunansa Muhammad ibn Muhammad Muhammad dan Muhammad sunansa kenan amma an fi sanin sa da ibnu shikina ibnu shikina ibnu me ash-shikina alhalbi alhanafi ba hanafi ne an gane ko ya rasu hijira na da shekara 815 Allah ya masa rahama wannan littafi ne mai muhimmanci malamai sun kula littafin kwarai sun masa sharhi kala kala akwai al-Imam al-Ahdal yayi masa sharhi daf'ul mikina akwai Dr. Muhammad Nasif ya masa sharhi at-tibyan an gane ko sannan akwai ida'atu wato ida'atu dujunna ida'atu dujunna fi halli alfadi manzumat ibn shikina fi ilmi al-balagha an gane ko kun ganshi na ida'atu dujunna fi halli alfadi manzumat ibn shikina fi ilmi al-balagha dalibi a hankali bayan ya koyi matani din sai kuma ya nemi sharhoka kuma ya ta karantawa bayan ya iya matani a gaban malami haka ake karatu Allah madaukakin sarki ya taimake mu yace alhamdulillahi wa sallallahu ala rasulihi alladhi istafahu muhammadin wa alihi wa sallama وبعد قد أحببت أن أنظم في علمي البيان والمعاني أرجوذة لطيفة المعاني أبياتها عن مئة لم تدد الحمد لله godiya sun tabbata ga Allah kaga ya bude da godiya ga Allah irin yadda Abdul Aziz Al-Maghribi yayi an gane ko ya gode wa Allah dan littafin Allah ma akwai godiya ga Allah tsagogo suna na a ciki sai ce wa sallallahu ala rasulihi alladhi safahu tsira da amincin Allah sabbata ga annabi Muhammad wanda Allah ya zaba Muhammadin wa alihi wa sallama annabi Muhammad shi da iyalan gidansa tsira da amincin Allah sabbata gare su wa ba'du bayan haka kada ahbabtu an unazzima naso in tsara baituttuka fi ilmayil bayani wal ma'ani wanda zan yi wanda waɗannan baituttuka za su magana dangane da ilmul bayan da ilmul bayan da, da ilmul ma'ani dama zaka ji a ilimin balaga ilmin muka uku ne ilmul bayan ilmul ma'ani sai kuma ilmul bade to duka su yake nufi anan urjuzatan yace zan yi urjuza kullum za ka ji ana cewa urduza in an ce urduza su ne kasidar da aka yi ta kan baharul rajas an gane ko baharul ne rajas wani lokaci za mu zo mu yi karatu ko da na ƙaramin littafi haka za mu samu ka abin da ya shafi arut don mu san sirrin waƙa da yadda ake yin sa an gane ma'ana sirrin yadda ake yin baituttuka yadda ake waƙe kenan zaka faɗa da Hausa in dai kaji an ce urjuza to ana nufin kasidar da aka yi ta kan bahrul rajas bahrul me rajas akwai albuhuru shi'riya kala kala kamar da kuka sani to bahrul rajas dukkan kasidar da aka yi ta kan bahrul rajas me ake ce mata al-urjuza an yi ta kenan kan baharun rajas an gane latifatul ma'ani zan yi wata urduza wacce take da latifa latifa tana cikin al-azgat akan ce latifa abin da ke boye akan ce latifa abin da ke bayyane an gane lataifu lataiful ma'arif lataiful ma'arif wasu boyayyin ilmin muka ko lata'iful ma'arif bayyanannin ilmin muka an gane su ne al'azzad din da zaka ji sa al'ambari da sauran sun sun yi da shi ibn qutrub ya shi ma na da al'azzad an gane ko abiyatuha an bi'atin lam tadri baitutukan wannan littafin gaba ɗaya ba su ta ɗari ba ya ce ba su ta ɗari ba kaga in za mu karanta ashirin kullum muka kwana biyar za mu me za mu sauke da izinin Allah an gane ko kuma can da dama karatun kawai inna ma ibaratun an ilka'i dau wato haskakawa ne ake so a yi an gane ko sai ce faƙultu ghaira aminin min hasidi fasahatul mufradi fi salamatihi من نفرة فيه ومن غرابته وكونه مخالف القياس فقلت غير آمن من حسن سينا فدا amma lokacin da zan yi wannan magana ni ban da amincin ba za a yi man hasada ni na san wala Allah wani sai ya kushe min littafin nan sai man hasada an gane amma duk da haka na ta yi ta maza na kyale mai hasada kawai fasahatul mufradi in kana so a cewa kalmar da za ka furta ko ka rubuta single kalma da za ka rubuta kalma ɗaya wata ɗaya da za ka rubuta in kana son a ce tana da fasaha to ta cika waɗannan sharɗa da za a faɗa maka an gane shi ne fi salamatihi min nufratin fihi ka a samu nufra in an ce nufra shi ne ka jajjera haruffa masu kama da juna wanda mafitansu kusan iri ɗaya ne an gane mafitansu wajen me kusan iri ɗaya shine nufura sassarkewan haruffa duk harafin da ke da sassarkewa kalma ce amma haruffan kalman haruffan da suka haɗu suka gina kalman suna da kama da juna wajen furci wajen pronunciation din nasu wajen mafitansu suna da kama da me sai zanto suna da wahalan fara to duk kalmar da take da wannan sifar take da wannan ɗabi'ar ba a kiranta kalma mai fasaha kai da ka rubuta ta yayin rubutunka ko ka kawo ta yayin hudubarka ba a ganin ka a matsayin fasihi to Allah mun fahimci wannan da kyau ka ji daya sai ita kalmar ta zama ba mai yanzu kuna da biro ai a nan da fensir ko? ko a rubuta ainun ka rubuta ainun da ha'un da ha'un da ainun ka rubuta ainun ha'un ha babba sai ha'un ha saɓe kenan ha'un mai ɗugu ha'un ha saɓe sai ka rubuta ainihin ko karanta in yanzu misali mun ce ainihin ko sai ha'un ha babba sai ha'un ha saɓe sai ainihin ku sanya wa ainihin na farko ku sanya mata gamba ha'un ɗin da ya biyo bayanta ku sa masa sukun ha'un ɗin kuma ku sanya mata bamba. To, zai iya karanta, ka haka shi an yi wasali. eh eh ka ka sha wahala ko to wannan kalma ba ta da fasaha ire-irenta an gane ba su da me ku rubuta ainun har wa yau ka samu nuri a littafin ka rubuta ainun sai kafin sai jimun sai kafin ainun kafin jimun kafin ainun kafin jimun kafin to ainun din farko ka sa mata kasara kafin na biyu din nan ka sa mata sukun jimun da ya biyo bayan kafin ka sa damma to ka karanta ikajiko ikajiko to kaga wannan ba me to kaji abu na farko in dai kana son kalma fasahatul mufrad fi salamatihi single kalma ba ta zama mai fasaha sai ta kubuta na daya min nufratin fihi ta zama ba nufra nufra shine sarkewan haruffa su zanto suna da sarƙaƙiya wajen afurta su kun ji ɗaya wa min gharabatihi kuma sai ta zama ita kalmar kar ta zama baƙuwa kakka zo da wata kalma wadda hatta ƙwararru a larabci ba saba jinta ba bai ana nufin kai ta larabci lami haka irin na ƴan suƙiya ba larabcin kasuwa a'a ka je zo da kalma wadda in aka je wajen masana larabci sun santa kar ka zo da kalmar da hatta masana larabci sai sun sha wahala ka zo da kalma wato jami'a wadda dole sai an nemi dictionary an gane shine haraba kalmar ta zama baƙuwa a wajen hatta masana larabci to wannan ma ba a kira mutum mai mai mai fasaha kun ji abu na biyu to sannan sai ta kubuta an gane sai ta kubuta daga wa kaunihi mukhalifal qiyasi shine abu na nawa na uku kar ta zama ta sabawa qiyasi na malaman lugha malaman lugha ga yadda suke yin jam'in abu kai kuma sai ka zo kai jam'in a wani abu akasin nasu an gane ko yanzu biyut albiyut ya ake jam'insa albaitu ya ake jam'insa albiyut albaitu ana jam'i a ce me albiyut kai ka zo ka ce albiyutuna an gane to kaga ka zama ka mai da shi na maza ko ka ce biyu ta jam'ul mu'annas salim an gane lafazin buku lafazi na me na buku abuwak ake maki jam'i me ake masa jam'i abuwak to amma da mutanabi ya tashi sai ce fa in yaku ba'dun nasi sayfan li dawlatin fa fin nasi buqatun an gane fa bin nasi buqatun laha wa tuhulu to buqat ta saba ma yanda malaman lugha an gane suke yin jami'in wannan kalma da aka ta kiyasin a kiyasin malaman lugha ta saba musu ba ana rufin ta saba ma ka'idan sarawa ba a ta saba mu kaida na me na na kiyasin malaman loka haga abubuwa guda uku kenan an gane ko na daya kar ya zanto akwai tanafur ma ma'ana at-tanafur eh sarkewan harafi inda yake harshe zai sha wahalar furta shi na biyu kar ta zanto akwai garaba ba a saba jin kalmar ba an gane a ɗauko su manya-manyan kalmomi wanda yake ba a saba jin shi ba hatta wajen manyan malaman loga manyan malaman larabci ma ba san kalmar ba kai sai ka zo ka ciccika rubutunka ko kuma bayaninka da su kaka tashi za ka yi bayani gaban mutane ko za ka yi hudu ba ka ɗauko su kalmomi baƙi ka zuba wannan ba shine fas ita kalmar bata kubuta daga ba za a ce mata fasiha ba an gane ko tunda baƙuwa ce na uku kuma sai ita kalmar ta kubuta ta yadda ba za ta saba ma kiyasin malaman lugha ba don Allah kun fahimci wannan da kyau shine sai ya ce summal fasihu min kalamin nasi to dama a nan wurin jama'a ana ji abu uku ne zai maka bagana akai akwai fasahatul kalima akwai fasahatul mutakallim an gane ko wato fasahatul kalima fasahatul kalam sai kuma fasahatul mutakallim kalma ita single kalma kalma daya kaman almasjidu ka kalma daya ce to akwai wanda akan yi ta zama mai fasaha dole sai ta cika sharda nawa kafin ta zama kalma ta fasaha na daya adamu tanafur na biyu kar ta zama baƙuwar kalma da ba a santa ba ko da larabci ne amma ba kowa ya santa ko kuma manyan malamai ma ba santa ba ballanta na sauran ƙanana na uku kar ta sabawa yadda aka gina kalman kar ta saba inda malaman loga suke karantawa an gane to akwai kuma fasaha ta ita maganan kanta kaga jumla kenan tunda an magana kan kalma sai a zo kan me jumla sentence din daman daga word daya zaka samu me zaka samu sentence ko da kalma daya zaka sami jumla to za a zo fasaha ta jumla shine yace summal fasihu min kalamin nasi ma kana min tanafurin salima wa lam yakun ta'lifuhu saqima wa huwa min at-ta'qid aidan khali summal fasihu min kalamin nasi sannan maganar mutane wadda za a iya cewa wannan magana tana da fasaha a balagance ma kana min tanafurin salima shine ya zama ita ma kanta jumlar ba tanafur can mun magana ne dangane da tanafurul alfaz tanafurul huruf dan su huruf su suke haduwa su gina me kalma to su kuma kalimat su suke haduwa su gina me jumla to sai aka ce ita kanta jumla kafin a ce wannan jumla magana layi ɗaya labiyu kafin a ce tana da fasaha sai ta zanto salimatun min tanafurul jumul wato kalimat kalmomin da ka zanto da tanafur sarƙaƙiya sun yi kusa da juna an gane ko shine ma kana min tanafurun salima sai ta kubuta daga me tanafur an gane sai ta kubuta daga tanafur yanzu misali a yanzu ina waƙar sautu safiru bulbuli kaga wannan su haka suna da akwai tanafur ko jumlolin za a ga suna da kama da me suna da kama da juna an gane kaga wallal wa walwalat wa walwalat wa wa ire-iren waɗannan a gane to su ne tanafur ko a hausa misali ina sani sabulun sallaye eh da yazo yana magana na salo salamatu mai salon wane ne wane ne sani sabulun sallaye to irin wannan shine tanafur duk maganar da take a haka ba a daukar ta mai fasaha an gane wani balarabe ya ce waka ya ce wa kabru harbin bi makani kafru wa laysa qurbu qabrin harbi qabru an gane kaga in ka kalli wancan nan kalma wa kabru harbin bi makani kafru wa kabru harbin bi makani kafru kabru harbin bi makani kafru walaisa qurba qabri harbin qabru in ka lura jumlar tana da me tana tanafur to wannan tanafur din ba za a kira jumla tana da fasaha ba sai in ba wannan tanafur din to Allah mun fahimci wannan da kyau sai ba in ba me sai ba tanafur abu na biyu wallam yakun ta'lifuhu saqima kai ya zama ta'lif in an ce ta'lif tunda ai ka san kalmomi ne za su tashi jumla to da ka zo za ka jona kalma ta ɗaya makwabtakanta da ta biyu ta biyu makwabtakanta da ta uku an gane to yaya wajen jera su an sami wato da'afu ta'lif raunin iya jerawa kalmar da ta dace ta zo a farko ka kai ta gaba wacce ta dace ta zo a gaban ka kai ta baya ko yaya abin yake an gane misali wani yazo zai yi magana sai ya ce jazabanuhu abala ghailani an kibarin wa husni fi'ilin kama yujza sinan wato sinin wato sinin maru sinin maru jazabanuhu abala ghailani an kibarin wa husni fi'ilin kama yujza sinin maru yanzu aka ce ka fassara wannan an baka aiki saboda kalman da ya dace kai ta farko sai kai ta ina na ƙarshen kuma sai kai ta ina sai kai ta farko an gane ko magana ce fa mai sauki amma kaga yadda yadda yace jaza banu ko aba an gane wanda yake aba din ke farko abala ghailani an kibarin wa kusni fi'ilin kama yujza sinin maru sai cacca kuɗa magana na farko ya kai shi karshe na karshe kuma ya kai shi me ya kai shi farko sai zanto maganar babu fasaha a cikin ta an gane saboda gaba ɗaya ya cacca kuɗa me ya cacca kuɗa kalmomin don Allah kun gane so shine yace dole ya zanto babu tanafur tanafur na me eh na kalmomin da Allah kun fahimci wannan muna yi ne haka a gurguje tunda ba yalwan lokaci muke da shi ba amma da za ku koma ku gane ka'idojin dai ka'idar farko yanzu mun gama da fasaha ta kalma mun ji sharɗan ta guda uku yanzu mun shigo cikin fasaha ta me ta jumla duk lokacin da zaka gina wata jumla a larabci to ka tabbatar da babu tanafur an gane na ɗaya kenan tanagur kusantan wasu kalmomi masu makusantan mafitan furuci an gane ka tabbatar da babu su ina fatan mun gane sannan na biyu ka a samu da'afu ta'lif da'afu ta'lif shine kalmar da ya dace ka kai ta farko ka kai ta ina ta ƙarshen ka kai ta farko don wannan yana rikita mai karatu sai zama ba zai fahimci ina ka dosa ba ba zai fahimci me kake nufi ba don Allah kun fahimci wannan da kyau kaga wannan wannan aibin kenan to sai abu na gaba sai ya ce wa huwa min at-ta'qid aidan khali sharadi na nawa kenan na uku kai zama akwai at-ta'qid التعقيد كما نوعي بيني أكوي التعقيد اللفظي أكوي التعقيد المعنوي wato kai zama akwai kullewar lafazi an gane ko kai zama akwai me akwai kullewar lafazi ina fata mun gane ta hanyar ta kadimi da ta'khiri ko ya zama akwai wato kullewar lafazi ka kukkulla lafazan yanda ba za a iya ganewa ba an gane ko saboda ka kai na gaba baya ka kai na baya gaba abinda ba a rabawa tsakanin su ka raba misali wani ya ce fa asbahat ba'ada khattin bahjatiha fa asbahat ba'ada khattin bahjatiha ka anna kafran rusumaha qalama idan aka ce ka fassara wannan an baka aiki fa asbahat kaga kowa da ya san asbahat ba'du kowa san ba'du khattu kowa san khattu me khattu rubutu bahjatu yabanya kenan abi yabanya yayi kyau ba shine bahjatu ba kaga shi ma an san fassararsa sa ka anna kowa san fasaran ka anna ko kafrun kafrun fako kenan kowa san fako rusumaha ko rusumuha kuma za- rusum zane kaga shi ma an san shi kalamin kuma an san kalamin biro amma tunda yadda ya zubin kalmomin ya kai na gaba baya ya kai na baya yayi at-taqidul lafzi yace fa asbahat ba'da khatin bahjatiha ka anna qafrar rusumaha qalama to sai zama in ka ji ana karanta wannan da wuya ka hararo fasara wadda asalin ko maganar ba kawai fa asbahat ba'da bahjatiha qafara fa asbahat ku fassara min fa asbahat sai ta wayi gari ba'da bahjatiha bayan da din nan ita gonar ta wayi gari da ita yabanya ce qafara sai ta koma ta zama me sai ta zama ta kekashe ta zama fako gonan da yake ga ciyawa ga shuka ga yabanya an gane amma ta waye gari yanzu ta zama me ta zama fako ka anna kalaman ka anna kalaman hatta rusumaha kai ka dauka alkalami yayi zane ka dauka da ta koma wurin da alkalami zai iya me zai iya zane zai iya rubutu a wurin shine shine fa waɗannan haruffan ne fa asbahat ba'da bahjatiha qafra ka anna kalaman hatta rusumaha amma da ya samu at-taqidul lafzi sai aka ce fa asbahat ba'da khatin bahjatiha ka anna qafrar rusumaha qalama harafin da ke nan ne su suke nan nan nan su suke nan amma tunda an samu me at-taqidul lafzi an gane at-taqidul me lafzi sai zanto ma'anan ba ta bayyana ba shi yasa duk sanda zaka yi larabci a balaga in ka samu taqidul lafzi to an samu matsala an gane maganar ka ba ta da fasaha ina fatan mun gane ka san bayan ka iya nahau ka iya sarfu to ka iya adab to ƙarshen ƙarshe kuma dole ka zo ka iya mai ka iya balaga saboda balaga shi kuma zai nuna maka yaye maganar ka za ta cika da ma'ana da komai to wannan shi ake kira at-taqidul lafzi wanda a cikin baiti shi ya ce wa huwa min ta'aqi min at-taqidi aidan khali lallai ya zama jumlar ta kubuta daga at-ta'qid at-ta'qid din nan kuma nace mana nau'i nawa ne akwai at-ta'qidul lafzi akwai at-ta'qidul ma'nawi an gane ko at-ta'qidul lafzi shine kawai da na buga muku misali ka jefa na karshe baya ka jefa dukkan hargitsa abubuwa don Allah mun gane ta'qidul ma'nawi shine ka zo kai amfani da wata kalma wanda yake ba kowa zai hararo ba ma'ananta ba shine ta'qidul ma'nawi in yanzu misali sai ka ce nasharal amiru alsinatahu ko arsalal amiru alsinatahu sarki ya aika kana so ka ce wai sarki ya aika wakilansa to wajen kalman wakilai sai kai amfani da alsina wannan ba zai bayyana ba za a samu ta'qidul ma'anawi ina ma da ka ce kaman domin wanda aka san kaman yan leken asiri jasus ss ana ce musu uyun ne inda ka ce arsalal amiru uyunahu to kaga wannan mafhum ma'anan ba zai rikice ba amma da ka ce me alsina to jama'a sai ka rikita su to kai ya zama ka shiga da wata kalma wanda sowa da wannan kalman zai sa jama'a ba za su hararo ma'anar maganar ka ba don Allah mun fahimci wannan da kyau ana kiran wannan me taqidul me ana ce masa taqidul ma'anawi to Allah jama'a jumla kafin ta zama mai fasaha za ta cika sharɗa na na daya adamu tanafur tanafur din nan da muka ji shi a kalma shi ta kalma tanafur me zamu ce masa ta kalma eh tanafurul huruf kada harkon su cuccuɗe wajen samar da kalma shine har na buga muku misali kuka rubuta ko to ta ta jumla kuma kar kalmomin su cuccuɗe su iri ɗaya an gane tanafurul kalima kenan kaga shine abu na ɗaya abu na biyu kar a samu da'afu ta'alif da'afu ta'alif shine ya faɗa maka a cikin baiti yace walam yakun ta'alifuhu saqima kai zama yanda aka ta'alif aka harhaɗa kalmomin suna da ciwo saqim kaga mai ciwo kenan inni saqim an gane shine za'fu ta'alif din kenan na buga muku misali akan shi to na uku shine me ta'aqid an gane shine yace me wa huwa min at-ta'aqid aidan khali ya zama gaba daya ba ta'aqid at-ta'aqid kuma da nau'ukan shi guda nawa guda biyu at-ta'aqidul lafzi ko at-ta'aqidul ma'anawi an gane kun gane ta'aqidul lafzi kukkullewar lafazi an gane a kalmar ko kuma at-ta'qidul ma'nawi zowa da wata kalmar da in aka kawo ta ta iwa ai ma maganar naka mugun fasara a fassara shi da wani abu can ba abin da kake nufi ba shi ake kira me at-ta'qidul ma'nawi to sai ya ci gaba da cewa wa in yakun mutabiqan lil hali fa huwa al-balighu walladhi yu'allifu wa bil fasihi man yu'abbiru nasifuhu wa in yakun mutabiqan lil hali ta jama'a yanzu an gama mana waɗannan abubuwa mun ji in ina so a balagance in rubuta kalmar da malaman balaga za su karba mun ji sharuɗin da za ta cika ko ba mu ji su ba guda uku in ina so waɗannan sentences da ne mai waɗannan sentences da na rubuta su malaman balaga su karba nan ma sai sun cika sharuɗa guda na sai ya ce to in maganarka rubutunka ko maganarka ta cika waɗannan sharaɗa sannan kuma ya zan wa in yakun mutabiqan lil hali duk da haka ko ya cika waɗannan sharaɗa ko kalma ko jumla ta cika waɗannan sharaɗa to har yau malaman balagawa su karɓe ta ba sai in ta dace da halin su almuqatabuna wanda kake musu magana an gane suwaye a gabanka ka shi wanda yake gabanka shin khaliyun zihini ne ko kuwa mutaraddid ne ko ko munkir haliyun zihini shi ne ake ce mashi muftada an gane sai shi mutaraddid ana ce mai tsali an gane sai shi munkir ana kiran shi munkir a balaga sai ka kalli hala yanzu bayanan da nake yi tabbas magana ta duka da zan faɗa babu tanafur babu at-ta'qid babu za'fu ta'lif amma wanda fa zan faɗa maganan nan mutum ɗalibi na ne jin kawai jira yake in faɗa yadda ko ɗana ne jira yake in faɗa yadda an gane ko wani yaro na ne duk abin da na faɗa kawai zai yarda khaliyu zikin jira yake ka faɗa mushi ya ɗauka an gane ko ko mutaraddid ko munkir shine zai mana magana ana yace sai ya dace ko ne akwai da zaka yi mishi magana shine wa an yakuna ai wa an yakuna kalamu kenan shi magana ya zama mutabiqan lil hali ya dace da waɗanda zaka yi musu magana halin da ka tsanci kai fa huwa al-baliku to shikenan in mutun ya kula da wannan to shi wanda ya kula da wannan ya zama balik ya zama mai balaga ce kai wani baligi ne an gane walladhi yu'allifu wa fa huwa al-baliku walladhi yu'allifu shi walladhi ai alladhi ne anan wa anan wurin tana aiki ne na me na ismul mawsul fa huwa al-baliku alladhi yu'allifu ma'anar maganan alladhi yu'allifu huwa al-baliku duk wanda ya iya tsara magana haka an gane babu za'afu ta'alif babu tanafur babu ta'qidul lafzi ko ma'anawi sannan magana ta dace da halin waɗanda suke musu magana wallahi zan bari ki wa bil fasihi man yu'abbir nasifu duk wanda ya iya abbara wannan shine ya iya wannan ta'abirin kun san ta'abiri ya iya samar da waɗannan sentences din waɗanda suke cike da waɗannan ka'idoji to nasifuhu za mu siffanta shi da cewa shi wane ne alfasih shine wa bil fasihi kalman fasihi nasifuhu za mu siffanta nasif za mu siffanta man yu'abbiru duk wanda ya iya wannan ta'birin duk wanda ya iya tsara santa haka hala ba gane ba ya zama albaligul fasihu kenan in dai ya iya kiyaye waɗannan ka'idojin don Allah mun fahimci wannan da kyau ya zama me albaligul fasih ina fatan mun gane da kyau to shine sai ya ci gaba da cewa haka kenan a nan wurin ana so a nuna mana balagatul kalam an gane balagatul kalam dole sai ta zanto ta dace da halin waɗanda kake musu me kake musu kake musu magana don Allah mun gano wannan da kyau ka dace da halinsa shin yanzu da ka zo kana masa magana kana buƙatan ka nuna masa ka san abu ne don akwai bambanci tsakanin wanda za a ce ɗazu ka yi sallar asuba ɗazu na ganka a masallaci kaka labari kake bashi amma wannan labarin fa'idarsa kawai kana so ne ka nuna masa ka san ya je me in ba ka ba ai shi ne ma je labari za ka bashi shi ba shi dai je ba to ya sha bamban da ka zo ka ce mashi an yi kidnafin shekaran jiya a wasasa kaga nan kana so ka bashi labarin kila da bai da bai sani ba kaga duk irin wannan halayen zaka zaka rika lura da su sai ce me wasidqu an yuthabiqa alwaqi'a ma yaquluhu wal kadibu an za yuqdama wasidqu abinda ake ce masa gaskiya an yuthabiqa alwaqi'a ana ji gaskiya shine abu ya dace da me ya dace da waki an gane ko gaskiya shine abu ya dace da me in mutum ya faɗa abu ka yadda abin yake ya faɗa gaskiya ke an gane ko ya kulu shine yutabiqal wa yutabiqal waqi amma ya kulu abinda mutum ke faɗa ya dace da yanayi ya dace da abin da ya faru wal kadibu ƙarya kuma an za yi udama in an rasa wannan in mutum ya faɗa ba daidai ba yayi me kenan ai ƙaryawa in kana a wajen malaman balaga suna tattaunawa wai shin ma menene gaskiya me ƙarya an gane shin ƙarya shine mutum ya faɗi magana ta dace da abin da ya faru ko ko ya faɗi magana ta dace da shi abin da yake nufi ila kai manufarka an gane kai abin da kudu ta a ranka ta sha bamban da abin da shi mai sauraron ka zai fahimta da aka shi a zahiri zai ga abin da ka faɗa ai ba haka abin yake ba kai kuma a zuciyanka kana ganin abin haka yake saboda to an gane dan abin da ke ranka shine gaskiya wasu suka ce abin da kawai abin da ya dace da manufarka shine gaskiya ko da bai dace da abin a zahiri ba kun gane ƙarya kuma abin da ya sawa manufanka ko da ya faru a zahiri wasu ka ce a gaskiya kawai shine abin da ya dace da zahiri ko da aka sawa manufanka ƙarya shine abin da ya saba mawaƙi'i abin da ke faruwa a zahiri ko da ya dace da manufanka wasu ka ce a sai an haɗa duka ya dace da manufanka kuma ya dace da me da waƙi'i din an gane ko Allah ya mana taimako. To shi ne sai faɗa sai mun ƙare wannan kusan makajima kenan ko? Za mu shiga alfannul awwal ilmul ma'ani ilmul ma'ani ilmul ma'ani wa arabiyyul labdi zu ahwali ya'ti biha mutabiqan lil hali irfanuha ilmun huwa al ma'ani munhasirul abwab fi samani wa arabiyun lafzi balaraban lafazi wato duk wani furuci da za ka yi na larabci zo a hawalito yana ɗaukan halaye ne daban-daban ya ci buha mutsabikan lalhali kuma ana so ka zo da shi ya dace da halin da ake ciki da halin waɗanda za ka yi magana irfanu ha sanin wannan ilmun huwal ma'ani sanin wannan a matsayin ilimi shi ne ake kira ilmul ma'ani mun gane abin da ake nufi in za ka yi furci na larabci to ka san fi'ili na larabci fa zuwa hawari yana ɗaukan halaye daban-daban an gane wato kalmar larabci ko jumlolin larabci yana ɗaukan suna ɗaukan halaye da me daban-daban tibiha mutabiqan lil hali to ka iya sanin duk kalmar larabci duk jumlar larabci tana da halaye goma ashirin talatin to ka kware kowane hali ka san irin in- wace jumla za ka sa a wurin kowane hali ka san irin jumlar da za ka sa a wurin to in yin wannan an gane wannan da kyau sanin wannan shi ake kira ilmul ma'ani irin magana da za ka yi wa magana da za ka yi da larabci ga yara yan najiri su za ka yi wa yara yan firamare na yan firamare za ka yi wa yan sakandare sanin ahwal halaye da kuma a ina ya dace ka ije kowace kalma wannan shi ake kira ne ilmul ma'ani to shi wannan ilmul ma'ani ka dai ji abin da yake tocin yana so ya faɗa maka ka- ka san suwa kake magana da su in littafi za ka rubuta ka tabbatar da suwa za ka rubuta wa littafin an gane ka san halayensu in wani rubutu za ka yi in matarka za ka yi magana da ita ka san wace ce ita yanayin magana da ita ya sha bamban da yanayin magana da da wadda ba ita ba ya sha bamban da magana da mahaifiyarka sanin wannan shi ake kira ilmin mai ma'ani to shi wannan ilmin ma'ani din da ka ji shi munhasirun munhasirul abwab babubukan shi ake diddige suke me munhasirul abwab babubbukansa a ƙididdige suke fi samani an ƙididdige babubbukansa ne cikin abubuwa guda nawa guda takwas abu ilmi ilmi nawa ne guda takwas a nan wurin zan yi faɗa sai ku yi jotun ɗinsu a gurguje na ɗaya ahwalul isnadil khabariyi ahwalul isnadil khabariyi ahwalul isnadil khabariji shine na daya na biyu ahwalul musnad ilayhi an gane na uku ahwalul musnadi ahwalul me musnadi na hudu ahwalul muta'alliqatul fi'l ahwalu muta'alliqatil fi'l an gane na biyar alqasu na shida al-insha na bakwai al-faslu wal waslu al-faslu wal waslu na takwas al-ijad wal itnab wal musawat waɗannan ilmukan guda takwas su ake haɗa su a cikin ilmul ma'ani wa zai karanta musu karanta su eh a ka ka ka karanto su ba ka rubuta ba أحوال الإسناد الخبري yawa أحوال المسند إليه أحوال المسند أحوال المتعلقات الفعلية yawa القصر الإنشاء الفصل والوصل الإيجاز والإتمام والمساواة yawa su ne ake kira mai باب كان علم المعاني ilmul ma'ani su ne abuwa na ilmul ma'ani to su za ka ɗauka su ɗaya bayan ɗaya babu ahwalil isnadil khabari babin da zai magana dangane da ahwalil isnadil khabari kaga kai isnadi na hadisi ka sani ko a larabci a a balaga ko aka ce isnadi an gane ko shine ana nufin hada wata kalma da wata kalma sai ake kira isnadi hada kalma da makwabciyarta ta tada ma'ana an gane in ka ce zaidun qa'imun
عائشة to kai isnadi zaidun qa'imun kai me in ka ce zaidun najihun kai me kai isnadi an gane hada wata kalma da wata kalma zaidu na wurin shi daban najihu na wurin shi daban sai ka makwabta kance su to kai me kenan kayi isnadi an gane in ka ce akala ta'ama ka hada akala da ta'ama shi yake kira isnadi a me a balaga hada wata kalma da wata kalma su tashi wata ma'ana shi yake kiran shi me al isnad kun gane wannan da kyau ina fata mun gane to shine sai ya ce in kasadal mukhbiru nafsal hukumi fasammi dha fa'idatan wa sammi in kasadal ilama bil ilmi bihi an gane ko lazima ha wa lil maqamin tabihi to a nan wurin yana so ya faɗa maka wasu abubuwa ne kaman guda biyu muhimmai matsaloli ne kamar me akwai algardu min ilka'il khabar ko a ce algardu min ilka'il khabar me manufanka na ba na ba wani labari kun ji abu daya abu na biyu akwai wato alhaqiqatu wal majaz alhaqiqatu wal me wal majaz al aqliyani wato alhaƙiƙatul aqal haqiqatu alhaqiqatu alaqaliyatu alhaqiqatul aqaliyya sannan kuma da almajazul aqali an gane so shi yake so ya baka labarai ce in qasadal mukhbiru nafsal hukmi in qasadal mukhbiru in wanda zai bada labari ya nufaci nafsal hukumi sai kun natsu a nan da kyau ku gane in ya nufaci yana so ya sanar da kai wani hukunci ne da baka san shi ba mutum ya zo yana baka labari amma manufarsa ya sanar da kai abin da baka sani ba to irin wannan labarin a balaga fasammi za irin wannan labarin ka kira irin shi shine fasammi ka ambaci za shi wannan labarin wanda manufar mai bada shi ya sanar da wanda yake bashi labari abin da bai sani ba to irin wannan ka ce mashi ka kira shi fa'ida me ka ce mashi fa'idatul khabar haka ake kiran shi me yake ce masa fa'idatul khabar sunan irin wannan labarin fa'idatul khabar a balaga yanzu muna zaune a nan sai wani rugu a guje kai an fara zuba titi can wajen yanzu da sassafen nan suna nan sun ɗauko zuba titi ta ƙofar kyau mun san ana zuba me yamma da shi na bamu labari ya sanar da mu abin da ba mu sani ba irin wannan labarin mai sunan shi fa'idatul khabar a balaga an gane wasan mai in kasadal ilama bil ilmi bihi in kuma shi wanda yake ba da labari manufarsa ya sanar da kai cewa ya fa san abin da ka sani ya san abin da kai me ka sani ba manufan ka ya sanar da kai abin da ba manufan shi ya sanar da kai abin da baka sani ba manufan shi ya sanar da kai ya san abin da ka sani an gane an tashi karatun nan da kai da shehu da abubakar kuka zo ko da kai da shehu da abubakar kuka zo kaga labari yake baka cewa kun zo da kai da shehu to nan yana baka wani sabon ilimi ne da baka san shi ba eh labari ne wannan Ibrahim ka ko ba karya ba kaga labari yake baka ba karya ba amma so yake koya ya sanar da kai abin da baka sani ba a so yake yi kasancewa ya san ba karya ba to wannan a balaga ana ce mishi latimul khabar me sunan wannan labarin me sunan wannan labarin wato latimul latimul wannan can lazimin ce fa'idatul khabar wannan kuma ana ce masa latimul fa'ida latimul fa'ida ake ce masa yake ce masa latimul fa'ida shine ce in kasadal mukhbiru nafsal hukumi fasammi za fa'idatan wa sammi in kasadal ilama bil ilmi bihi ladimaha to iyakan nan yake nufi can wata sabuwar magana an gane in kasadal mukhbiru in bai bada labari ya nufi nafsal hukumi ta Allah kun gane me nafsal hukumi me nafsul hukum yake nufi yana so ya faɗa maka wani sabon hukunci abinda baka sani baka sani an gane ina fatan mun gane wato kun san a balaga ba muna da alhukum muna da almahkumu bihi muna da almahkumu ilayhi eh muna da me kaga in nace ja'a zaidun a larabci tsaya ku ji ba ala a balaga in nace ja'a zaidun yanzu abubuwa uku ne a nan wurin abubuwa hudu ma akwai al-isnad akwai al-hukum akwai al-mahkumu bihi akwai al-mahkumu ilayhi al-isnad dai shine hada jaa da zaidu an gane sannan jaa din da na faɗa an gane shi yake kira al-mahkumu bihi zaidun kuma al-mahkumu ilayhi ku gano ya zo din shine al-hukum ka kiyaye wannan kun gane in an ce wato yanzu zaidu ake so a hukunta a gano ya zo ko bai zo ba da me za a hukunta shi bil majid ja'a din nan shine al mahkumu bihi an hukunta zaidu ne da an mashi hukunci ne me matsayin zaidu matsayin shi ya zo to ya aka me ya nuna cewa ya zo kalman ja'a da aka ita ja'a ta zama al mahkumu bihi da ita aka yi amfani aka gano matsayin wa zaidu an gane al mahkumu ilaihi duk da aka gama hukuncin wa aka yanke hukuncin cewa ya zo din zaidu shine al mahkumu ilaihi to wani hukunci ake so kai ka gane ka gane ya zan shi ne alhukum da Allah kun gane wannan da kyau da aka kakka ɗauka alhukum ne irin na fiƙo a ce hukuncin ya kisa hukuncin shi kaza an gane hukunci shi ne terminology na kowane ilimi ko in kasadal muqbiru nafsal hukumi kun gane hukum wani hukum ne ake nufi anan alhukum na balaga in ya zama yana so ne ya ciyar da kai wani labari da ya ce ta a yazo haka yana so ya karantar da kai ne eh zuwan shi zai da baka sani ba in shi ne manufansa fa san me za to irin wannan a kira shi fa'ida ana ce mai fa'idatul khabar an gane wa sammi sannan kuma ka ce ka sa ka ambaci shi da suna me za ka ambata suna in kasadal ilama in shi al-mukhbir mai bada labari sai ya zanto manufan shi ya nufaci ya sanar bil ilmi bihi cewa shi fa ya san cewa zai da yazo ba yana so ya faɗa maka zai da yazo ta ka sani ba ka ma riga sanin zai da yazo amma shi ma yana so nuna maka shi ma san wa to irin wannan sai ka ce miki lazima ya ke ce mai lazimatul fa'ida lazimul fa'ida me yake ce mishi lazimul fa'ida an gane ko to kun ji wannan fa'idatul habar da kome yanzu in nazo na ce maka katabal khudriyu hashiyatan nafisatan ala sharhibin akai ina so ne in ce maka al-imam al-khudri ya rubuta hashiya a sharhi ibnu akai kaga ai baka san wannan ba yanzu nake faɗa maka sunan wannan me eh sunan wannan fa'idatul khabar an gane sunan shi me amma yanzu in na ce yau ka farka da mu istiqaital yawma mubakkiran yau ka farka da mu yau ka farka da wuri wani sabon ilimi nake fara maka ana ce wannan me lazimul fa'ida da Allah kun gane wannan da kyau sai ya ce walil maqamin tabihi to a wannan matsayin kuma ka faɗaka da kyau ka gane shi daman an ce maka ilmul ma'ani yana lura da ahwal kuma sai ka san awal din ka rika amfani da su sannan za ka zama baligun fasihun haka ne sai ya ce na ɗaya inibtida'iyan falayo akadu aw talabiyan fa huwa fiki yuhmadu wa wajibun bi hasbil inkari wa yuhsinu tabdilu bil aghyari ana ji inibtida'iyan fala yu'akkadu duk lokacin da za ka yi magana da muftade waye muftade khaliyu sihin na faɗa muku shi tun ɗazu wanda duk abin da ka faɗa mishi zai yadda shi ne khaliyu sihin kwakwalon shi ba wani ilimi naka take jira duk abin da ka faɗa zai yadda to a ƙa'ida a balaga in ka za ka yi mishi magana falayu akkadu ba a ƙarfafa magana an gane karka ce lalle ja'a ya zo lalle zaidu ya zo an gane ko yanzu misali muhammad sai tambaye ni malam ina wayar rekodin sai ni ce abdurrahman ya karba muhammad khalil zihin ne a waje na khalil zihin shine mubtadi ba ba mubtadi na aqida na dan bid'a ba a abalaga abalaga mubtadi shine wa wanda in ka faɗa mishi magana zai yadda shine mubtadi ya zo ne yanzu ga kokolon shi nan ba komai yana jiran ka faɗa mishi yadda in ya ce min ina waya ina kyamara sai ce abdurrahman ya karba to anan rashin balaga ne rashin fasaha ne in ce mishi lallai abdurrahman ya karba fala yu'akkadu ko wallahi abdurrahman ya karba kawai ya ce malam ina wayan ina wayan recording wallahi tallahi abdurrahman ya karba an gane a'a in ibtida'iyan in ya zama mubtada ne waye mubtada khaliyu ticket wanda in ka faɗa mishi magana zai yadda fala yu'akkadu shi magana za a yi magana da shi ba a samu sa me taukidi aw talabiyan talabiyu kuma at-talabiyu shine at-talib ko kace at-talib ko kace at-talabiyu an gane at-talib ko me at-talabiyu shine wanda shi yana dan shakka kadan bai maka musu amma dai zuciyar shi akwai dan shakka ba zai ce ba ƙarya ne ba sai dai yana dan kokantawa ka zo kana musu magana haka yana dan me ko kwantawa fa huwa fihi yuhmad an gane fa huwa me fa hiya fihi yuhmad fa huwa to shi taukidi shine fa huwa fa huwa da udi ila taukid shi taukidin da aka ce fala dazu fala yu'akkadu ba da an ce fala yu'akkadu ba to a wajen talabiyu fa kuwa shi wannan taukidin shi ga shi ga sanda zaka yi magana da talabiyu ko talibu shine mutaraddid yuhmadu ana godewa ana yaba ma wanda zai dan sa taukidi dan ya ja hankalin mutaraddid an gane shi yasa sai ka rika la'akari da wannan abu ko hudu ba zaka yi zaka ita wannan hudu ban mutane za su kalle ta ne a matsayin haliyar zikin ko kuma mutanen da zan fuskanta mutaraddiduna ne at-talibuna ne su an gane at-talibiyuna ne su in ka ide su matsayin mubtadi'iyun al-mubtadi'a ne anan to za ka rika musu magana ne mai normal ba wani karfa ba ba an tarkidi in ko mutaraddiduna ne fa ana so ka dan sa tauki-taukidi an so wa wajibun sai dai dole ne ka sa taukidat bi hasbil inkari ka sa taukidi gurgudan karfin musa maka magana da wani yake yi gurgudan yawan taukidin da zaka sa mishi wani taukidi ɗaya zaka wato shi munkir dole ne in zaka yi magana da shi ka sa taukidi dole ne ka sa me sa taukidi an gane a dace kake yi da kake adashi kai ne uban adashi sai wani ya zo yana so ya kwasa yana so ya me? ya kwasa ya zo da lalita zai karba to nan wurin ba safai in ka ce mishi zai biya karba zai yadda ba kash da zai da ya zo ya kwashe kudin jiya ana yaka ce tabbas zai jiya zo ya kasa ka dan karfafa me saboda mutaraddid ne shi in ko ya kai ga inkari bai ta bane kawai shi to nan dole ne ka same taukidi gwargwadon yawan inkarin shi da Allah jama'a kun ji wannan duk sanda za ka yi magana da haliyu zihin ne za ka sa ba taukidi in za ka yi magana da mutaraddid talabiyu eh ana so ka sa in baka sa ba komai amma an so kai ne ana gode maka wa fihi humadu in zaka magana da munkir fa dole ka sa to yanzu in ka rike wannan kaidan aka baka haka zaka je duk hali zihini ba zaka taba sa mai taukidi ba duk mutaraddid zaka dan sa mishi kokara duk munkir dole sai ka sa gwargwadon karfin inkarin gwargwadon yana da ka sa sai nuna maka a'a akwai akwai exception akwai inda ake togaciya shine yace wa yahsunu tabdilu bil aghyari wa yahsunu sannan yana da kyau at tabdilu a dan ya canje canje bil aghyari a canza muktabal hal din wani lokaci halu zihini ne zaka mishi magana amma kuma zai ka dan sa taukidi duk da kaida ba a sawa amma wani lokaci kuma akan akan ije haliyu zihini mubtade akan ije shi manzilata almutaraddid almutaraddid at-talibu at-talabiyyu wani lokaci shi at-talabiyyu din mutaraddid din akan ije shi a mataki na haliyu zihini a kisa mushi kai munkir ma wani lokaci kawai sai a mu'amalance shi kamar mu'amalar mai haliyu zihini don ana haka an gane a balaga to shi ne zai mana magana a baitutukan gaba da Allah mun gane wannan da kyau mun gane ta ga misali zan ce zan ce ma mubtade zan ce mishi kawai najaha najaha zaidun kace hal najaha zaidun ce najaha zaidun amma mutaraddid ba za su ce kada najaha me zaidun munkir ba la kada najaha zaidun ko to amma kamar da aka faɗa mana da akan dan caccanza ma akan ije wannan a can akan ije wannan a can me fassaran wancan baitin wa yahsulu tabdilu bil aghyari aghyar fa shine daga gairu ne jam'i ne na al-ghairu jam'i ne na gairu kun gane gairuhu to aghyar wa yuhsinu tabdilu yana da kyau a canje canje bil aghyar a caccanza ma na can a sa ta nan na can nan a mai a sa shi anan da Allah kun gane to shine yace ah yana da kyau a wannan canji din an gane ko hali zini dai amma sai iya shakka ma a matsayin mutaraddid an gane anan an in aka lura an riga amai ishara kan hukunci in aka su sai aka yanzu misali Allah ta'ala ya tashi yana magana sai ce innakum mugraqun wala tukhatibni fil ladina zalam wadanda Allah yake musu magana in kalwar khalil zihni ne eh to mun wadanda suka yi imani ne da annabin Allah annabi lut ko annabi nuh wadanda suka yi imani da annabi nuh kace kar ma ku tsaya su wadanda suka tsira a wannan jirgin kaga halin zini ne amma kai da ka samu saukidi an gane ko akan ida munkir a matsayin da ba ma na mai inkari din ba an gane ko kafirai da Allah ya zo na musu magana wanda ba su yarda da mutuwa da tashin kiyama ba sai Allah ce summa innakum ba'da zalika lamayitun an gane ko ah kaga ba su musa cewa za su mutu ba ta haka su anan khalu zini ne dangane da mutuwa amma kuma sai ga su aka aka sa masa taukidi dan a ije su a mataki na munkir ga Allah mun gane munkir din kuma an aka so aka ije shi a wani halin da ba kamar na munkir din ba kawai Allah da yazo ya ce wa kafirai wa ilahukum ilahun wahid ta da cewa kafirai na kamata ya ce wa anna ilahukum kawai aka ce wa ilahakum ilahun wahid ba a sa tauhidin ba don Allah kun gane to ana haka shine fassarar wancan baiti na ƙarshe wa yuhsinu tabdilu bil aqyari waɗannan da kaji tun daga khaliyu zaini zuwa mutaraddid zuwa munkir to duka kuma akan yi canji an gane ko khaliyu zaini ana ce mishi me mubtada sana ana cewa mutaraddimi talabiyu ana cewa munkar munkar an gane to sai ya ce baiti na goma sha bakwai kenan ko mun kusa kaiwa ƙarshe wal fi'lu aw ma'anahu in asnadahu lima laqu fi zahirin za indahu haqiqatun aqliyatun wa in ila ghairi mulabithin majazun aw ila to hukumanta na faɗa muku cewa zai tattauna mana dai dangane da matsaloli guda biyu na farko al-gardu min ilka'il khabar manufan ba da labari to mun gama jin waɗannan to yanzu kuma zai magana ne dangane da a wato alhaqiqatul aqliya da kuma almajazi alaqli kun gane haqiqatul aqliya ya zama a faɗa abu kuma abin haka yake a haƙiƙanin sa kace dauko man tsintsiya in shara yanzu kana nufin tsintsiya ta shara sosai an gane sai ka ji an ce ayoyi zai ya rasu ka ce kai shi tsintsiyan gidan ya tafi an gane ka ji an ce wani basarake ya rasu Allah ya gafata wa alasar kin zazzawa ka ji an ce sarkin tausayi shi ya rasu sai a ce kai bango ya faɗi kyakkyakya bango ya faɗi to bango a nan wurin kaga me bango a haƙiƙa kenan alhaƙiƙatul aqliya bango gashi nan ran da ruwa ko iska ruza ya ce bango ya faɗi na haƙiƙa alhaƙiƙatul aqliya amma in wani mutum ya faɗi ya kace me bango ya faɗi to nan wurin almajazi alaqali an faɗa ne a me a hankalce an gane a hankalce wa man kana fi wa man kana fi hadhihi a'ama ko fil akhirati a'ama wa adallu sabila duk wanda ya zama makaho a nan gidan duniya to a lahira ma za a tashe shi makaho to ni irin makanta ne ake nufi a nan duniya makanta na hakika na rasa ido ko ko makanta na zuciya to sai wasu sai ka gama jihar din kenan al majadi al aqli shine yace wal fi'lu aw ma aw ma'anahu in aka samu fi'ili ko aka samu abin da ke daukan ma'anan fi'ili kaga ismul fa'il yana daukan ma'anan me ismul maf'ul ma yana daukan ma'anan me fi'ili an gane al fi'lu shi fi'ili kaman ka ce zahaba kaga fi'ili ne ko ya zahabu kaga me fi'ili ne ko izhab kaga menene fi'ili ne to zahibu ma ba yana da ma'anar fi'il an gane mazhab shi ma yana da ma'anar me fi'il an gane akala kaga fi'ili ne ya akulu ba fi'ili ne kul ba fi'ili ne to al'akilu ba shi kuma yana da ma'anar fi'ili al-ma'kulu ba yana da ma'anar fi'ili shi yasa ya ce maka wal fi'lu aw ma'anahu ko fi'ili ko abin da ke ga ma'anan fi'ili kamar ismul fa'il kamar ismul maf'ul ana ji in asnadahu me in asnadahu yawa in asnadahu kakka ce in ya tashi isnadin sa haddathana fulano akhbarin in asnadahu in aka hada fi'ili ko abin da ke da ma'anan fi'ili sai aka goya mashi wata kalma kamar ɗazumin ce akala fi'ili ne sai mu ce akala zaidu kaga asnadin an gane asnadin akilu mun ce yana da ma'anan fi'ili an gane sai a ce akilul lahami asnadin an gane ma'akulu an gane ma'akulu Asamanu ma'akulun, atta'amu ma'akulun, an yi mai asnadar, asnadar, in gane asnadar ku? Wal fi'ilu au ma'ana ku in asnadar. Kun gane ko? Limala ku fi zahirin za'in da ku. Sai aka aka haɗa shi limala ku fi zahirin ga wani abin da za a zahiri, za shi wannan abin da aka haɗa shi inda ku akwai abin a haka. sai aka ce saqatal jidawu sa ƙaƙa fi'ili ne a sanadau sai aka jingina da me da jidaru to haka jidaru wannan jidaru saqatal jidaru kaga a haƙiƙani katanga tana faɗi ko ba ta faɗi to shine fassaran limalahu zahiri ga abinda a zahirinsa za'in da ku abin yana afkuwa da shi tabbas katanga na faɗi sai aka ɗauki lafazin saƙaƙa wanda yake fi'ili ne sai aka yi isnadinsa ga mai jidaru kuma jidaru yana faduwan ba wai an ari kalmar ne ba ya za inda ku faduwan na tabbata gare shi in aka yi haka to wannan ana kiran shi haƙiƙatun aƙaliyatun a larabci ana ce wannan haƙiƙatun aƙaliya a balaga alhaƙiƙatul aƙaliya me ake ce masa alhaƙiƙatul aƙaliya wa in ila ghairi mulabisin majazun awwila awwila wa in ila ghairi malabisin in ko aka jingina shi ga abin da bai da tabbas abin bai faruwa da shi an gane aka jingina fi'ili aka yi isnadin fi'ili ga wani abu wanda shi kuma wannan abin abinda aka jingina mashi bai faruwa da shi to wannan ana ce masa majazun awwila suka ce shi kuma ana ce majazun akali haka aka yi fasarar shi misali madauki dai shi bangon ɗazu mun ce sakatan jidaru bango kuma bango na faɗi shi yasa sai aka tabbatar da cewa alhaqiqatul aqliya to amma yanzu bari mu ce qamar jidaru qama fi'ili ne ko ba fi'ili bane fi'ili ne ya ce mana wal fi'lu fi'ili aw ma'anahu ko abin da ke da ma'anan fi'ili in asnadahu in aka hada shi da wata kalma to ina yanzu bari mu dauki fi'ilin qama an gane sai mai isnadi shi ga jidaru qamal jidaru wato katanga katanga ta miƙe a haƙiƙani katanga na miƙewa katanga na ce bismillahi ta miƙe miƙar da ita ake yi eh to in kaga an yi irin wannan a larabci ana kiran shi majazun ana ce majazun akai shi ne ya ce maka awwila ghairin malabisin gairu malabis wato abinda ba bai faruwa a hakikani majazun awila yace to sai a fassara shi da me sai a ce majazun aqali kaga kun gane kun gane alhaqiqatul aqaliya da kuma me almajazul aqali da Allah kun gane alme da me da majazul aqli inda in musulmi yazo yace maka shafallahu almarida Allah ya warkar da mara lafiya kaga wannan haƙiƙa ne wace warkarwa dama wannan shi ake kiran me alhaqiqatul me alhaqiqatul aqliya amma inda musulmi zai ce maka shafat tabibu almarida mara lafiya ya warkar likita ya warkar da me mara lafiya mara likita ya isa warkar da mara lafiya ne wannan me ake ce masa almajaz alaqal duk abin da an danganta mishi wani abu wanda a hakikani ba ba shi yake yin abin ba ana ce mishi me almajaz alaqal don Allah mun fahimci wannan da kyau in aka danganta mishi wani abin da a hakikani ba me a hakikani ba shi yake yi ba kila ta iyawa kawai alaƙa sababiya ce ko zamaniya an gane ko ko wani abu haka shi kawai ya yi dalili ne an gane yanzu za ka ji arrundi yana cewa man sarrafu zamanun sa'at wa azmanu man sarrafu zamanun man sarrafu kaga sarrafu dai fi'ili ne fa usnida ila ne zamanun sai ce wanda wani zamani ya sa shi farin ciki sa'atu azman wasu zamanin za su sa shi bikin ciki hiya hayatu kama sha hatta hadulu man sarrafu zamanun sa'atu azman to zamani shi da kanshi ya sai saka bakin farin ciki ko bakin ciki to nan ne zaka ce mishi almajazul aqli da Allah kun gane in aka ce naharun jarun kogi mai gudana kogi da kanshi ke gudana ko gudanar da shi ake to shine ire-iren waɗannan kun gane ko to sai kusan baituttuka na kusan da ƙarshe shine zamu je albabu sani zamu karanta baibi baiti biyu ne kawai cikinsa ko? Ba cika baiti ashirin. Albabu sani babi na biyu, ahwalul musnadi ilaihi. Ɗazu nake faɗa maku muna da muna da farko almusnad. Me almusnad? Haɗa wata kalma da wata kalma. Ana ji? Kaga shi balaga ya fi nahu faɗi shi kawai da idafa da sifa wal mausuf duka sunan ki isnadi kawai an gane in nace kitabu zaidi a wajen baligi a wajen baligi me zai ce isnad in nace zaidun qa'imun dai a wurin shi menene isnad hada makwabtakan wata kalma da wata kalma kawai sannan muna da almusnadu bihi ko a muna da almusnadu ilayhi wannan yanzu ne zamu je almahkumu bihi ne da almahkumu ilayhi makai an gane ahwalul musnad da kuma ahwalul mai to almusnadu ilayhi fa shine almahkumu alayhi almusnadu ilayhi shi ake kiran shi mai almahkumu alayhi ka rubuta wannan kadaci almusnadu kuma shi almusnad din kawai ana ce masa almahkumu bihi da Allah kun gano nan da kyau kun fahimta in nace zaitun najihun in nace me zaitun najihun zaitun ya zama musnadu ilayhi an gane ya zama me musnadu ilayhi shine mahkumun alayhi kuma musnadu ilayhi shine al-mahkumu alayhi dan zaidun najihun al-mahkumu alayhi yanzu zaidun najihun based of karatun da ne muku baya dazu in an ce kai li'irabi a balagance zaidun najihun zaidun me matsayin shi al-mahkumu ilayhi ko al-mahkumu alayhi al-maquma alai an gane tunda ai shi ake hukunci kansa ana so a nuna maka ya tsira ya ci jarabawa an gane shi zaidun kenan to najun ba al-mahkumu bihi najun al-mahkumu bihi zaidu al-mahkumu alayki najun kuma me al-mahkumu bihi to shi dan ka ka rude duk al-mahkumu bihi mai balaga kuma yana ce mishi musnad duk al-mahkumu alayhi mai balaga kuma yana ce mishi me al-musnad ilayhi duk ɗaya ne yana da sunaye ne guda nawa al-musnad ilayhi ana ce mishi al-mahkumu alayhi sannan al-musnad kuma ana ce mishi me al-mahkumu bihi an gane al-hukumu din kuma shine annajahun da waye samu shi zaidu shine al-hukum din ga Allah kun fahimci wannan da kyau to shine sai yake ce maka a baiti na 19 al-haqqu lis-sawni walil-inkari wal-ihtiradi wal-ihtiradi aw wato aw lil-ihtibari al-hafu duk in za a yi magana in dai ana son jumla ta tashi a larabci to sai jumlar nan ta kunshi abubuwa alal aqallu guda hudu dole a samu a samu al-isnad dole a same al-isnad ku ce daya dole a samu al-musnad ku ce biyu dole a samu al-musnad ilayhi nawa uku an gane a samu al-isnad al-musnad ilayhi sannan a samu al-musnad an gane da wani larabcin kuma amma ma'anan ɗaya ne za a samu al-isnad din wanda shine a hada tsakanin wata kalma da wata kalma za a samu al-mahkumu ilayhi shi wanda za a bashi matsayi za a samu al-mahkumu bihi ita kalmar da za a amfani da ita a bashi matsayi sannan za a samu al-hukum matsayin da za a bashi dole sai an samu wannan jumla take tashi to amma wani lokaci sai kawai a zo za a yi larabci amma gaba ɗaya sai a share almusnad waye almusnad almahkumu bihi an gane sai kawai sai a share almusnad ma gaba ɗaya ba za ma a ambaci me ba za a ambaci almusnad din ba an gane ko a zo za a yi larabci sai zama gaba ɗaya ba za a ambaci almusnadu ilayhi ba kaga al-mahkumi kenan alaihi gaba da yake ambatan shi me yasa ake haka shine zai faɗa maka a balaga al-khasfu in kaga an share al-mahkumu alaihi ko al-mahkumu bihi an gane in kaga an share al-mahkumu alaihi ana haka ne dan ɗayan abubuwa guda hudu ana yi dan ɗayan abubuwa guda nawa dan ɗayan abubuwa guda hudu ana ji na ɗaya lissau ne don a kiyaye mutuncin shi don a katange shi ka a ɓata mai suna a kula a tsara mutuncin shi kun ji ɗaya na biyu lil'inkari sai a ƙi faɗan almusnadu alaihi wato a sai a ƙi faɗan almusnadu ilaihi kaga shine almakumu alaihi an gane a ƙi faɗan sunansa me yasa lil inkari saboda in ta kai ta daga daga dan bashi daman musawa a bashi dama na musu dan a bashi dama ne yanda zai iya dawa ya musa duk zan zo ƙara muku bayani na uku lil ihtirazi an gane lil me abu na uku ana haka lil ihtirazi dan kada magana taimuni in aka in aka ambaci al-mahkumu alayki jumlar za ta yi muni an gane ko na hudu lil-ikhtifari dan a jarabta shi abokin magana a ga shin zai iya gano al-mahkumu alayhi shi da kaifin kolon shi kun ji dalilai ɗayan guda hudu da yake sa a cirewa a cire me an gane bari mu fara daukan lisaunihi me lisauni me fasara lisaunihi dan me dan a bashi kariya a kula da mutuncin shi sai a kifa dan shi bari mu dauka shi mu bada misali misali kun ga Allah madaukakin sarki ya ce a cikin alqur'ani wa anna la nadari asharrun urida biman fil ardi wa anna aljannu suka ce wa anna mu la nadari ba mu sani ba a sharrun yanzu sharri ne urida aka nufa da wanda suke bayan ƙasa shin waɗanda suke doron ƙasa an nufe su da sharri ne to wannan maganar almahkumu bihi kadai aka ambata sai hukum amma an ki a ambaci almahkumu alaihi almusnadu ilaihi kenan an ki a faɗe shi domin asali da cewa akai da cewa suke wa anna la nadari a sharrun arada Allah biman fil ardi to haka Allah shine almahkumu alaihi an gane أشر أراد الله شر أراد الله kun gane kaga Allahu shine al-mahkumu alayhi dan me me din za a hukunta lafazan Allahu dan za a ce shi yazo da sharrin an gane kaga za za ka ce za ka bashi matsayin cewa shi ke da ikon jarraban su mutanen ƙasan da sharri an gane ina al-mahkumu bihi abinda za a hukunta al-mahkumu alayhi da shi lafazan sharru shine al-mahkumu bihi an gane al-isnad din kuma sharrun arada Allahu Allahu sharru Allahu an gane to sai aka ki ambatan al-mahkumu alayhi shi Allahu me yasa aka ki ambatan shi ne saurihi dan kar a dangantawa Allah sharri sai suka ce wa anna la nadari asharrun kaga asharrun almahkum bihi uriga bi man fil ardi akawo al-ismu alladhi ko ko al-maf'ul alladhi la yusamma fa'ilu an gane sha aka ki ambatan al-mahkum alayhi li sauni dan a bashi me kun ji wuri na farko akan yi haka dan a bashi kariya da Allah kun fahimci wannan da kyau dan ai haka a girmama Allah a bashi me kariya duk karkashin wannan dan ba da kariya din an gane akan yi haka dan a nuna wato ba a so a fito da shi wanda ya yi wannan dan zaka ga hatta annabi Ibrahim da ya zo waɗi za mu rusto faguwa can da ya ce jingina wani abu duk lokacin da aka ɓoye sunan Allah aka ambaci aikin to a balagance ana kiran wannan me eh hasku ana ce me shi yasa suka ce mishi saunin lisan suna da wani terminology da ce mishi me saunin lisan wani lokaci kuma akan yi akan ɓoye ma al-mahkumu alaihi nan karin bayani dai zan muku akan boye al-mahkumu alaihi dan kawai a kaskanta shi a nuna bai isa ba an gane kaman an wani ya zo ya ta kida ya ta kida ya ta wasan kida shikenan sai wani ya ce guniyal yawmu guniyal yawmu ko guniyal yawma fi tudun jukun yau an yi kida a tudun jukun ya faɗi wanda ya kida kaga algina'u din menene shi almahkumu bihi da mun ce gana zaidun fi tudun duka aljina'u zai zama almahkumu bihi zaidun kuma zai zama almahkumu alaihi to amma sai aka ki fadin almahkumu alaihi sai aka faduwa sai aka faɗa mahkumu bihi me yasa dan a nuna bi ma isa wannan aski na shi na karsanci sai an kira sunan an tallata shi kun gane akan yi haka an gane ko wancan kaga ana ce mai saunihi anil lisan shi wanda aka yi dan a girmama shi kamar da na buga muku misali da ayan qur'ani shi kuma wannan ana cewa saunil lisani anhu saunil lisani ne anhu tun nau'i ne na alhasku wato shi alhasku din lisauni ya kaskashi kashi an gane ko saunil lisani saunihi anil lisan da kuma saunil lisani anhu in an ƙi faɗin shi ne don sharrinsa sai a ce saunin lisani an in an ƙi faɗinsa ne don a girmama shi sai a ce sauni ya an lisan an gane da kyau to ga ana yin haka ina fatan mun gane to sai wuri na biyu ya ce sai kuma don me eh wani inkari sai don inkari sai a ƙi faɗin sunan mutum saboda ƙila nan gaba abin in ta kwaɓe a ɗan samu shi mafita an gane ko a ɗan samu mashi me in akwai bukata haka kamar misali an zo za a yabi zaidu sai a ce zaidun shuja'un miqdamun ana wani ne yazo yana yaban zaidu ce zaidun shuja'un miqdamun zaidu shuja'un jarimi ne miqdamun yakan ja gaba to wani yana so ya karyata an gane sai ce bal bal jubanun gabiyun jubanun gabiyun bal jubanun gabiyun ya ji an yabi zaidu ce kai zaidun hafizun mutkin sai ce bal jahilun gabiyun kaga maimakon ya ce bal zaidun jahilun gabiyun da ya ce zaidun kaga ya faɗi mahkumu alaihi an gane jahilun da gabiyun ko menene mahkumun bihi sai ya faɗi mahkumun bihi yake faɗin mahkumun alaihi saboda me lil inkari saboda nan gaba an zo an kamo shi an ce kai ba rannan kai ne ta tsare ta malantan zaidu ba to wallahi ma iyahu ani wallahi ma iyahu ani halawa gane ba wallahi ba shi nake nufi ba wallahi ba shi nake ce gashi nan a sa rakodin gashi kaci ka ce balwa ka ce wallahi ni ba zaidu nake nufi ba ai ban ce zaidu ba to ana faɗin haka lil inkari saboda dan ba da kafa na musu in ka iya in ka iya balaga ko akan mambari ne ba kasafai za a kama ka ba don ka san inda zaka lawance ba gane ba shine irin wannan lil inkari din da Allah kun fahimta to sai kuma na uku saboda me ake yin haka saboda in aka sa kalman ba za ta cika ba za ta dadi ba alshine alaihtar a tsare ita kalman daga katta wato a tsare jumlar katta lalace in aka kawo wannan sunan almakumu alaihi dan sai zama kalmar ba za ta yi daɗi ba za ta yi tsami an gane ko ba za ta yi daɗi ba akan yi haka lihtidar saboda an lura akwai ƙara'in ɗin da za su wakilce ta kamar wani mutum kawai zane ya tambaye ka ce masmuk me sunanka masmuka me sunanka an gane ya ce nazirun masmuk nazirun masmuk abdurrahman in tambaye ka masmuk abdurrahman kaga anan wurin ka share alhawa kuma alai saboda kaida kamata kace aka ce masmuk yake ce ismi abdurrahman kaga ismi din nan shine me almahkumu alaihi amma sai kake fada kawai ka fada abdurrahman wanda shi kuma mahkumun bihi ne sai ka kade ta kan mahkumun bihi kake fadan almahkumu alaihi me yasa saboda in ka faɗa ɗin ba balaga a ciki kayi itinabi ka ɓata lokaci kawai ismi wane wane ai tunda ya ce masu in ka faɗi sunan kawai ya isa an gane da Allah kun fahimta to ana haka shine wuri na nawa kenan na uku to ana sai kuma wuri na hudu na ƙarshe kenan da akan cire shi ne aka ce mai iktibar dan a jarabci shi abokin magana a gano shi yana ma da ilimi ko bai ma da ilimi yana ma da ilimi ko bai ma da ilimi wani yazo yana ba da labari ya ce kataba zahara an gane lamma kataba zahara nidra fi naba'il hidr akwai littafi da al-imam ibn hajar al-asqalani ya rubuta sunan littafin az-zaharun nadir az-zaharun nadir الذهب زاي هاب براء الذهب النذر كما نون ضاد دراء الظهر النذر الظهر النذر في نبأ الخضر an gane ka ce khidir ko khadir al-khadir ko al-khidir da ana karantawa a haka an gane littafi ne na ibnu hajar fa mai kyau الظهر النذر في نبأ الخدر yana ba da labarin wane ne khadar an gane annabi khadar an gane ko shishin annabi ne yake aiki to duka sai aka zo a maka magana sai aka ce lamma kataba lamma kataba bulugal marab lamma kataba bulugal marab kana shabban a labari haka an faɗi wanda ya rubuta dan kaga sai aka boye al-makum alim maimako a ce lamma kataba ibn hajarin bulugal maram lamma kataba ibn hajar bulugal maram lamma kataba suyuti jami'a sagir an gane sai a ce kawai lamma kataba jami'a sagir kana fi shababati ana so a gwada ka lilliktibar a gano ka san mawallafin littafin ko baka sani ba an gane lamma akal lamma akala ta'ama kullahu zahaba an gane so ake a gwada akai mai sauraro a gano ka san wanda ya ci abincin ko baka sani ba an gane ko ana yin haka to kaga su ne wurare guda nawa kenan to sai na baitin ƙarshe baiti na nawa kenan baiti na ashirin sai ce wa zikiru litta'azimi wal ihana wal basti wat tanbihi wal qarina والذكر للتعظيم والإهانة sannan wani lokaci kuma akan ambaci al-mahkumu alaihi din a jumla a ambaci al-mahkumu bi a ambaci al-mahkumu alaihi litta'zim dan a girmama shi al-mahkumu alaihi din wal ihana dan ana fada kuma dan a wulakanta shi wal basti ana fada kuma dan a fada da zance wattambiya akan faɗa kuma dan a faɗakar wal qarina akan faɗa kuma dan a sa wata ne alama kar ka manta da wata magana da muka je ta tun a baya aka ce maka magana na larabci in dai magana za a yi da larabci ka sani fa zu a hawali yana fa ɗaukan halaye mai kuma aka ce maka sanin halayen da yake ɗauka da sanin yaushe za ka yi amfani da kowane kowane hali ya za ka yi amfani da shi sanin wannan shine ilimin me eh ilimin ma'ani kasancewa sentences na larabci suna daukan halaye daban-daban an gane akwai sanda ya kamata ka sa akwai sanda ya kamata ka cire akwai sanda ya kamata ka tada akwai sanda ya kamata ka rage sanin auri kaza ya kamata in kara auri kaza ya kamata in rage auri kaza ya kamata in sa auri kaza ya kamata kar in sa sanin wannan shi ake kira ilimin me ilimin ma'ani da Allah kun fahimci wannan da kyau to shi yasa ce kaga azumin ji cewa wurare kudu inda ba ambatan al-mahkumu alai sai dai kawai faɗa al-mahkumu bihi kuma saboda dalilai na tsaro an gane akwai as-sawn akwai al-inkaru akwai al-ihtidar al-ihtirab akwai me al-ihtiba an gane to sannan ka san kuma akwai a akwai lokacin da ake faɗa dan a girmama shine yace wa zikru litta'zimi wal ihana akan ambaci al-maqumu alayhi dan litta'zimi dan a girmama shi wal ihana kuma sukan faɗa dan su walakanta shi wal fasl ko dan su faɗa da maganar su kawai wat tanbiyo su kuma dan su faɗakar wal qarina ko kuma ya zame alama na gano wani abu an gane ko ana faɗi haka ga Allah mun gane yanzu ɗauki litta'adib ɗin an gane wani ya zo tambaye ka hal hadara amiru zazzab shin sarkin zazzau ya zo sai ka ce hadara ambasada ahmad nuhu bamalli an gane shi ya ce hal hadar al'amiru shin sarkin zazzara ya zo sai kai kuma ka ce hadara ambasada muhammadu nuhu bamalli kaga hadara an gane al-mahkumu bihi ne da ka kira sunan kuma nan ne ka kira ne littafin don ka girmama da Allah kun gane inda kaso san da yace maka hal hadara hal hadara amiru zazzak sarkin zazzak ya zo sai ka ce hadara in ka ce hadara an gane tunda in ka ce hadara shikenan yayi an fahimta in ma wani wuri ne na kazanta haka in ka ce hadara din sai da kai ne lissau dan ka bashi kariya sunan nashi shi ake kira me saunin me saunin lisani an saunin sauni an lisan sauni an lisan in kuma wani mutumin banza ne kila taro ne za a da in kidnapping da sauran su ogan in kidnapping din sai aka ce hal hadara al hal hadara ra'is al ra'is al muqtatifin shugaban in kidnapping din ya zo an gane sai ka ce hadara lisanin lisaunin lisani anhu an gane to aka ji akan faɗa wani lokaci akan faɗa kuma lil ihana sai a faɗa nan dan a kaskantar da shi an gane a tambaye ka a ce hal hadara sariqu ko hal hadara al-kha'inu an gane ko misali a ce kila wani sunan shi amru amman barawo sai a ce hal hadara amru sai ka ce hadara sariqu hadara sariqu ai barawon ya zo amru amru ya zo kuwa sai kale shi ai barawon ya zo kaga nan ka faɗa al-mahkumu alayhi ne dan me kila a kotu ne kai karan shi kila ka bashi auren kyani yaje dinga casa ta yana zaluntar ta sai ka kai shi kotu da ka kai shi kotu sunan shi Zaidu da ka kai shi kotu shikenan sai ka buga waya sai aka bugo maka waya kila babanku ne a gida kai yayanta ne ka raka matan kotu hal hadara zaidun shin zaidun din ya zo zaidun din mijin nata ya zo sai wala baba hadara zalimu kala azzalimin ya zo anan ka faɗa alhaq maimakon ka ce hadara kawai ka shiru ka ka ba baban naka amsa eh ya zo a sai ka ce hadara zalimu anan ka faɗa ne lilme lil ihana ka faɗa al mahkumu alayka lil ihana akwai wannan a balaga ta an tsaya an haddace shi an kiyaye shi an gane ko to lokaci kuma ana so ne a faɗaɗa bayani an gane ko a ɗan faɗaɗa bayani kawai ya ce ma biya jika ya musa me ke hannunka ya kai annan musa sai ce mi hiya asaya atawakkau alaiha wa akushi biha ala ganami wal yafiya ma biya jika ya musa me a hannunka asaya ma biya duka ya Musa me ke hannunka asaya sandata amma sai da ya faɗi mahkumu alaihi yace hiya mahkumu alaihi yazo kuma ya ci gaba da bayanin libas hiya asaya atawakkau alaiha wa akushi wannan togon turanci Allah ya ce mishi me a hannunka kuma me aikinta a'a meye a hannunka ba a ce meye aikinta ba amma sai yayin litbas kuma balaga ya yarda a to ba dole ma to qur'anin gaba dai aidan akwai balaga balagan aidan akwai qur'ani ya halatta a wannan ba a kiran shi itnaf lilbas an gane ko sai me sannan akan yi littanbihi an gane akan yi me akan yi littanbihi kaman wani zai ce man hazara kila cikin dalibai ne ce man hazara hal ja'a tullabu hal ja'a tullabu daliban sun zo kaga amsan ka na'am kula sai ka ce ja'a zaidun hal ja'a tullabu shin daliban sun zo sai ka ce me ja'a zaidun zaidu dai ya zo kaga ka faɗa ne dan ka faɗakar da shi akan wani mai ba mai da hankali a ciki kawai shine wa shine zaidu da Allah kun gane wannan da kyau to kaji an gane ko to sai kuma karina sanya wata alama ina fata mun gane a sa wata alama dan a gane shi ma kan sa a a faɗa an gane ko sai a faɗa abin nan kama a zo a ce da zaidu da amru duka ɗalibai ne sai a ce man na jaha an gane waye ci jarabawa mukun ka ce zaidun kawai ka shiru sai ka ce na jaha zaidun warasa ba amru don ka fayyace an gane dan ka bayyace ko a zo ce hal naja shin ya ci jarabawa kaka ce na'am kawai a sai ka ce zaidun naja warasa wa amru dan ka kawo san su alamu sai ka faɗi al-mahkumu alaihi dan ka kawo waɗansu me alamun karina alama da zai tantance ma mai sauraron ka kai rikici jama'a waɗannan su ne baitutuka guda nawa guda ashirin in Allah ya sa muka iya riƙe wuta muna yin haka haka haka to za mu iya gama guda ɗari insha Allah zuwa ranar Laraba an gane so yanzu karfe tara da minti goma sai littafin ƙarshe sai dai ba mu sa ran ita ta ɗauke mu lokaci kamar wannan saboda ita menene eh rubutun zube ne na sanni fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik
to آه بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله